الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to bana mun ɗauko bayani mai tsawo har kusan ranar ashura muna magana ne dangane da yanayin zaman larabawa kafin bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. don mu fahimci cewa ainihin abin da ya faru a karbala gyauro ne na tsohuwar gabar jahiliya tsakanin gida da gida wanda shi ne ta wannan mahanga na jahiliya ne suka yi ta hangen abubuwa har musulunci ya zo ya danne yanzu kuma suka ɗago da shi ronin sai cinye mana lokaci mai yawa sannan gab da ashura muka ɗauki bayanin fitowar imam daga madina sai muna bin shi da dukka mataki-mataki a ɗan wani wuri ne kawai muka ɗanyi da sauri da sauri amma sai muna bin abin da dukka don kowane yanki na tafiyan imam tun daga madina har zuwa waƙen karbala kowane yanki darasi ne darasin kuma mai zurfi wanda a ciki akwai bayani wanda ya shafi mahanga sahihiya ta wannan addini da darussa masu daman gaske da ake koyo a kowane abu sawa'un zancen imam ne ko ayyukan imam ne ko hulɗan shi da wa'yansu mutane ne ko abin da aka gaya masa ko abin da ya aka yi masa to duk darussa ne shi yasa kuma kowanne muka rika bin shi tiriyan tiriyan to amma yanzu tun da lokaci ya ƙure mana wayannan darussa dole sai dai wani lokaci kuma amma dai da yake kowanne za ku kamar da kuke ga za ku kowanne kowanne bangare za ku ga darasi ne mai yawa a jiya mun karanta wasiƙar da imam ya rubuta zuwa ga mutanen kufa ya ba ais bin musahar kuma a ciki akwai darussa da daman gaske ga wasiƙar ta samu jiya mun karanta amma dai zan ɗora a kai zan fara daga nan ne don ɗora a gurguje bismillah rahman rahim minar hussein bin ali ila suleiman bin surad wal musai bin najaba wa rufa'ata bin shaddad wa abdullahi bin وآل وجماعة المؤمنين أما بعد فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته من رأى سلطانا جائرا مستخلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في إيال الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله ce bismillah rahman rahim daga hussein bin ali zuwa waɗansu mutane da ya ambata kuma bayan sallama ya ce musu kun sani wanda ke kai yana kafa musu hujja kan abin da suka kad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi kad qala fi hayati kun sani bai ce musu yana gaya musu ne ba abinda manzo Allah ya faɗi a rayuwarsa ba ya ce kun sani yana kasama musu shaidan abinda suka sani kun riga kun sani manzo Allah ya faɗi a rayuwar a lokacin da yake raye ya faɗi wannan magana itimalan ko wannan ba zai kasance manzo Allah ya faɗi wannan maganar sau ɗaya bane domin domin ya zama sau ɗaya faɗi da sai ya ce musu kun san lokaci kaza muna tare da manzo Allah ya faɗi wannan sai kafa musu kun san manzo Allah a rayuwarsa ya faɗi wannan ya ce man ra'a sultanan ja'ira wanda duk ya ga wani sultani ja'ir mustahillan li haramillah mai halatta haramin Allah na kitan li'adillah mai warware alkawarin Allah mukhalifan li sunnati rasulillah mai saba wa sunnan manzon Allah ya amalu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan yana aiki a tsakankanin bayan Allah da laifi da shishigi thumma lam yugayyir bi qawlin wala fi'l sannan shi wanda ya ganin wato bai canza wannan da zance ko aiki ba kana haƙiƙan alallahi an yi madhala ya zama tabbas ga Allah ya shigar da shi wanda ya ganin bai canza ba kenan mashigan wancan shi sultani ja'ir to wannan wannan hadisin ba zai zama ba zai zama wani abu ne da shi imam ya sani wasu ba su sani ba da sai ya ce musu manzan Allah ya ce ka ba sai ya ce musu kad alimtum ko riga kun sani kun san cewa manzo Allah ya faɗi wannan to kaga kenan wani abu ne wanda yake kowa ya san manzo Allah ya faɗi wannan in ko haka nan ne to ba ɗaya ba ba biyu ya faɗa to abin da yake cewa duk wanda ya ga wani sultani ja'iri yana haram yana halatta haramcin Allah yana ya warware alƙawarin Allah ya saba wa sunnan manzon Allah yana shishigi da laifuffuka a kan bayan Allah sannan ya shiru bai musanya wannan da da zance ko aiki ba to zai zama makomin su ɗaya da wannan sultani jayi wannan daga baya yanzu wannan da zaka gaya ma da yawan malaman ama za su ce maka su ba san wannan hadisin ba su abinda suka sani ana wanda ya saba ma sultani ko ja'iri ne ya saba wa Allah to kasamtuwan imam yana kafa musu shaida kun sani ya nuna sanannen abun inda za ka tambayi muna san da tun shekarun baya daron da muka yi a puntuwa 1980 wannan hadisin na kawo wanda shi amirul mu'minin ya faɗa sai suna ce min a buhari aka samu ko a musulun a ina aka ga hadisi su sun ga shi ya bakon abu ne a wurinsu ya za a ce haka nan in ka ga wata hukuma ba bisa turba ba kai ta Allah ba kai baka canza ba baka kuma ce kuma to za makogumin ku ɗaya da mai tabi da wannan hukuma na aka samu tabbatan cewa sun kawar da wani yanzu an ce duwan da ke sultani ana bin shi abin da ke da ban sha'awa don gada nuna shi inda imam hussein yake kafa masu hujja da cewa sun sani kad alimtum sannan kuma ya sake kafa masu hujja ya ce wa kad alimtum anna ha'ula ilkaum kallazimu ta'ata shaitan kuma kun sani waɗannan mutane yana nufin mahukuntan wannan lokacin sun lizimci ɗa'a ga shaidan kun sani wannan shi ma ba wani abu ne da ake bukata a nuna muku kun sani wato kamar yadda yake ce musu kun san manzo Allah ya faɗa kanan kuma kun san waɗannan yanzu shaidan suke bi wata wallau an ta'atir rahman sun juyawa sun juya baya gabarin ɗa'an Allah wa azharul fasada sun bayyana fasadi wa atsalul hududa sun yi ta'adilin kuda haddodi wato sun wargaza haddi ba a haddi kenan ma'ana haddi wanda hukumce hukumce horon da ya zo a alkur'ani da sunna wanda ya kaza ga horonsa sun lalata wannan yanzu ba a yi udula shi ne kamar an cire shi ya zama banza ba shi wasu ta'asaru bilfai sun keɓantu da dukiyan al'umma yanzu dukiyar al'umma ta zama ta kayan kashin kansu wa ahallu haramallah sun hal- sun halatta har abin da Allah ya haramta wa harramu halala sun haramta abin da ya halatta wa inni ahqqu bi hadha al-amr li qarabati min rasulillah sallallahu alaihi kuma ni na fi cancanta da wannan al'amari saboda kusanci na da manzo Allah sallallahu alaihi wa wa qad atatni kutubukum wa qaddamat alayya rusulukum bi bai'atikum anni annakum la tasalun la la tusallimuni la taslimuni wa la tahdhuruni kuma manzan takardunku sun zo mini da manzanninku sun gabato gare ni da mubayi'anku da cewa kuma kun ɗauki alkawarin ba za ku sallama ni ba ba kuma za ku taɓar da ni ba fa in wafaitum li bi bai'atikum faqad asabtum hazzakum wa rushdakum in kun cika mani mubayi'anku to kun dace da rabonku da shiryanku kun sami rabonku da shiryanku wa nafsi ma'an anfusukum wa ahli wa waladi ma ahalikum wa auladikum raina tare da rayuwan kanku iyalina da ƴaƴana tare da iyalinku da ƴaƴanku falakum bi uswa kuna da kyakkyawan misali gare ni wato ba da ni da ku mun zama gare ni abin da ke gare ku gare ku abin da ke gare ni haka nan a kanku abin da wato duk abin da ya same ku ya same ni wanda ya same ni ya same mun zama ɗaya kuna da kyakkyawan misali ga wannan ba ni na ce muku ko ku aiki ne ni in zauna ba tare ne za mu yi wa illan taf'alu wa naqaltum uhudakum wa khalaftum bai'atukum in ko ba ku aikata wannan abin da kuka kuka dau alƙawari ba kuka warware alƙawuranku kuka kuka sance mubayi'anku fali amri ma hiya minkum bi nakrin yace na rantse da Allah wannan bai zama sabon abu ba a wurin ku in kun yakan domin dama kun taɓa yi laqad fa'altumuha bi abi wa akhi wa ibn ammi wal magruru man iktarra bikum kun aikata ta irin wannan irin wannan aikin kun yi ba babana mahaifi ina amirul mu'minin kun yi madan uwana imam hasan kenan kun madan dan amina muslim bin aqil kenan wanda shi ma yazo tsakankanin ku kuka sallama shi wayannan mahukumtan suka kama shi suka kashe rudadde shi ne wanda ya rudu da ku wato wanda ya dauka ku kaman ku ku za ku iya taimakon shi ko za ku tabar da shi fa haddukum akhdatu in kun yi haka nan rabon ku kuka kuskure kun kuskure rabon ku ne wa nasibakum dayya'atum kasanku ne kuka tozarta wa man na kasa fa inna ma yamkuthu ala nafsi wa sayyuguni Allahu ankum wassalam wanda ya wannan in kuka yi haka nan wanda kuma wanda ya ci wanda ya warware alƙawari ya warware ma kansa Allah kuma zai wadatar gabarinku zai wadatar ne gabarinku wassalam zancen kenan shine sannan ya naɗa wannan takarda ya sa hatiminsa a nan hatimi akan yadda aka naɗa takarda a lokacin ana masa naɗin tabarma ne a nan a naɗe haka bayan an naɗe ba nunnunkawa ake ba naɗewa ake an naɗe sai a zo da danko a sa a ɗaura a zare a ɗaura zare a sa danko a daidai wajen maɗaurin a banna hatimi hatimin zobe dama zobe ne kan suce da sunan su a ci sai ya manna tun dankon na danye shi kenan sai ya bushe tare da shi in mutum har ya iya bara wannan hatimin to ya bara takardan kenan aka kawo maka takarda barariya dama ka sa an buɗe an ga abin kici to sai ya sa hatimin sai ya yunke ya miƙa ma Qais bin Musahar as-Saidawi sannan bayani ya tafi kamar yadda muka karanta baya bayan mun karanta wani abu mai kama da wannan amma sai aka ce abdullahi bin ya kafarun muka ce wannan kuma ya nuna mana kenan abdullahi bin ya kafar an aike shi ne tun a wani wuri da imam ya sauka da ake ce masa alabiya ya ce shi labarin musulun ba su ba su da labarin musulun ya je ya tambaye shi zuwa ga musulun ya rubuta ya ce masa tun da ka tafi har yanzu ba mu labari me ke faruwa ne a lokacin shi imam bai san abin da ya faru da musulun bin aqil ba da hani bin urwa to sannan daga baya labari ya zo masa an kashe hani bin urwa da musulun bin aqil sannan kuma daga baya labari ya zo masa cewa an ma kashe shi abdullahi bin yaqta to wannan kuma wata wasiƙa ce shi wannan kuma bayan da imam ya sauka ne a a masaukin da ya sauka inda aka kwama a karbala ko gab da sauka a nan wurin shi kuma ya bada wani bayan ya sami labarin abin da ya faru cewa an warware mu baya sannan ya sake rubuta wata takarda ya ba kais bin musahar shi ma ya tafi shi ma aka kama shi shi ma aka kashe shi shi ma labari ya zo ma imam ya ta irtija'i kamar yadda ya yi lokacin da labarin abdullahi bin yakfar ya zo masa to sai wani mutum daga magoya bayan hussein alaihi salam ana ce masa hilal bin nafi albajali ya zabura ya ce yabna rasulallah an ta ta'almu anna jaddaka rasulallahi lam ya kadur an ya shirban nasa muhabbata wala an yarju'u ila amrihi ma'ahab wannan mutumin mai suna hilal bin nafi albajali ya ce ma ya ce ya dan manzan Allah ka san kakanka manzan Allah sallallahu alaihi wa bai iya sanya sonsa a zukatan mutane ba wato duk da gashi duk da kyakkyawan ɗabi'an da ya musu da kyakkyawan mu'allamana da ya musu amma duk da haka wanda suka ƙi sun ƙi shi duk da har hadda ya ci su da yaƙi bai fille musu ya bai musu kyakki ma'amala kamar masoya amma duk da haka sun ƙi shi bai iya sa suka so shi ba wala an yi rujo ila amrihi ma ba kun bai ba su koma ga al'amarinsa kamar yadda ya so ba ba su yaka nan ba wa qad kana minkum munafiquna يعدونه يعدونه بالنصر ويدمرونه الغضب kuma a cikin su a cikin su mutanen da suka bi shi din akwai munafukai wanda suke masa alƙawarin za su taimake shi amma sun ɓoye masa gadar gadar shine za su tabar da shi a zuciya suna son su tabar da annabi ne a inda suka mashi alƙawarin nasara da inda za a je wani wuri za su yi ƙoƙari yana tsammani yana tabar da mataimaka sai su ja mai su bar shi gadar kuma mun sha mun faɗa ba ce gadar shine ka amintar da mutum ka kashe shi ba kowane yaudara za a ce mishi gadar ba sai an amintar da mutum sannan aka kashe shi yalqaunahu bi ahlamin al'asr suna gabata suna mika suna gabata gare shi wato sai magana da shi da abin da yafi zuma zaki wato felan felan a baki kamar da gaske su masu imani ne su mabiya masu biyayya ne su masu kauna annabi ne wa ya halifunahu bi amrin minal hanzar amma suna suna saba masa da wani abin da ya fi bi amar kenan bi amar minal ba bi amr ba bi amar minal hanzala kuma suna saba masa da abin da ya fi guna ɗaci wato maganan su felen-felen ya fi zuma zaki amma in suka saba ya fi guna kuma ɗaci hatta ƙabidahullahu ilaiha wannan haka suka yi mu'amala da shi Allah ya karɓi ransa to kun ga wannan maganan shi hilal ɗin nan yana faɗin abi waƙil abin da ya faru ne yawa waƙil wanda duk yake tsammanin ana tare da annabi komi kowa da ke tare da annabi lafiya launi ya san yana faɗan maganan ne kawai don alƙur'ani ya faɗi abubuwan da suke tarihi ya nuna duk abin amma duk daga mutane suka zo suka tsaya tsaye tsayin daka duk suke tare da suka suka imani da shi duk lafiya lau komai lafiya lau to ga wannan abin da yake cewa kasa yana yana gama yace kakanka ga abin da ya faru da shi wa inna abaka aliyan rahmatullahi alaihi kad kana fi mithli dhalik ba mahaifinka kuma ali Allah ya rahmishe shi shi ma a irin wannan haka ya kasance kamar yadda manzo Allah ya kasance kamar yadda ya zama manzo Allah yake da mutane suna nuna suna tare da shi felen felen da baki amma suna kulle kulle to haka ma shi ma babanka haka ya kasance tamamin haka haka amirul mu'minin ya kasance tare da mutane fa qaumun qad ajma'u ala nasrihi wa qatalu ma'ahu an-nakithina wal qasidina wal mariqin hatta atahu ajaluhu famala ila rahmatihi wa ridwan waɗansu mutane sun tsaya akan taimakonsa sun yaƙi sun yaƙi nakisina da qasidina mariqin tare da shi har ajalinsa ya zo ya zo koma ya zuwa rahamar Allah shi ma irin yadda mutane suka yi masa kenan to ya ce wa antal yau mu na fi misri tilkal hala to kai a yau kana tare da mu a cikin irin misalin irin wannan halin ne kaga halinka irin halin kakanka da babanka a nan wannan mutumin ya tsallake ya dan uwansa ma ayaka suka kasance tare da imam hassan kuma haka suka yi ma imam hassan suna tare da imam hassan amma suna aika mu mu'awiya suna ce masa mu kawo maka shi da rai ne ko mu kawo maka kansa ne ko mu tsunko kan ne mu kawo mu ce a kar ku kawo min ku kawo min shi da rai in rama abin da ubansa ya mana in ce na yafe mishi kamar yadda manzo Allah ya tara mu a makka ya ce ku tafi na saki ku ina ana son in kamo a kamo shi in ce izhafa anta dalik in ce hadhihi bitilka to manzo Allah ya tara su ce izhabu an fahamtun tulaka to shi ma yana son ya rama a kamo imam hassan da sarƙa da mabiyan da iyalan gidansa da mabiyan ce izhabu fa antum dulaka haka shi ma ya rama haka yake so to haka shi imam hassan ya san cewa yana wanda suke tare da shi akwai masu son su miƙa shi da rai don haka ne ma da ya ga cewa to gara shi ya zama da shi da mu'awiyan ne ma suka yi suka yarjejeniya da a ce su wa'annan su ɗauke shi su miƙa shi to amma nan shi shi wannan hilal bin nafi nan ya tsallake na dan uwansa ya ce wannan abin da ya faru da kakanka da babanka ke amma da dan uwansa ma abin da ya faru ke ya ce to kai yanzu gashi a wannan irin wannan halin ka sauka yanzu shi ma yanzu jama'a sun tabar da kai faman na kasa ahadahu wa khada bi bai'atihi falan yadurra illa nafsa falan yadurra فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر إلا نفسه أياك wanda ya warware mubayansa to bai ci kowa ba sai kansa kaga yema kansa ne wallahu mugnin an Allah mai wadatarwa ne gabarinsa wato zai wadatar da kai gabarinsa da wanda za su taimaka maka su tsaya kyam fasir bina rashidan mu'afan musharrikan in shi'ita wa in shi'ita mugarriba tafi da mu muna biye da kai rashidan mu'afan muna kan shirya kuma muna lafiyayyu wato daga dukkan bala'i in ka ga dama kai gabas da mu in ka ga dama kai mayama da mu muna tare da kai fa wallahi ma ashfaqna min qadrillah wallahi ba mu jin tsoron kaddaran Allah duk abin da Allah ya kaddara wala karihina liqa rabbina kun ba mu ba mu kin gamuwa da ubangijinmu illa ya ka dai kashe kaza aka koma wajen Allah kazan karatunmu na tafsirin jiya wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum la ila llahi tusharu to mu ba muna jin tsoron gamuwa da Allah bane ba muna kin gamuwa da Allah bane wa inna ala niyatina wa basairina muna bisa niyyarmu da basiranmu wato mun mun aniya mun tsaya kuma akan niyyar kuma muna bisa basira mun sa abin da muke muna tare da gaskiya ne za mu kare gaskiya la'alla za a yi nasara ne ko za a kashe mu ne duwan da aka yi lafiya nuwali man walaka wa nu'adi man adak muna muna muna miƙa wilayar mu ga wani muna son masoyinka muna kin maƙinka wannan wannan wannan ibara ta wilaya da bara'a wanda duk a cikin maganar nan kalla inda ba za mu ga wannan ba sawa'un muna muna karanta ziyara ziyaran ashura ne ko in su ziyarori ne za ka ga da'imin kullum wilaya da bara'a duk wanda ya ce yana son yana son annabi yana son makiyan annabi ƙarya yake duk wanda ya ce yana son a imata albaiti yana son makiyansu ƙarya yake ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jofi ba da kana da zuciya biyu wannan kana son wannan wannan kana son dukkan kana son wannan kana son wancan maki duk a lokaci guda yawa kana son kana son a imma kana son makiyansu a lokaci guda ka daidaita su masu kokarin daidaitawa su ce duk ɗaya ne duk kuma suna biyayya gare su saboda duk cikansu mabiya annabi ne duk kuma duk suna da matsayi guda to sun san inda wulayansu ta je ba su son su bala ne suna tare da makiya ne amma sai suna son a ce makiyan ma daidai matsayinsu ɗaya da annabi sai su bi su gaba ɗaya a matsayin suna bin annabi amma sun san wanda suke bi to kaga wannan wannan kamar nake cewa kowane kid'a kowane yanki na maganar da ke tafiyan imam hussein darasi ne babba kun ga wannan kalamin ba shi ya yi ba wani ne ya faɗa amma kun ga babban darasi ne kamar yadda wani ma da ya kawo takarda zuwa hurrema hur da sabansa sallama bai mu Hussein da jama'an da sabansa sallama ba ya miƙa takarda gashi an ba an ba da umarni ne an kuma sa shi ya sa ido ya ga tabbatar an zartar da umarnin cewa a tsare Hussein a wurin da babu itatuwa kuma ba ruwa falalin daji bayan shi ba dutse a tabbatar cewa falalin daji ne ba abin da zai kare shi ta baya wato ba wani tsauni ko tarin yashi sannan kuma ba ruwa ba itatuwa a tsare shi ana kuma aka takarda ta na shi wanda aka turo nan an ba shi umarni ya tsaya ya ga an zartar da umarnin ya kawo sarki bayani zuhair bin kain ya gane wannan mutumin ya ce kai canka tirna abin da ka zo da shi me kai ne yanzu kai ya ce a ta'atu imami o faitu bi bai'ati na bi shugabana ne kuma na cika mubayata na ada'ullah sai ya ce a bar a saita rabbaka wa ta'ata shaitan dama Allah ta'ala ya ce waje annahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yau mal kiyamata la yansuru yace to imam dinka yana cin wa'ina a imma to ka kaga ba wani bayyana bayyana wa'annan ga inda suka tsaya kaga wancan ya cika mubaya'ansa ya zuwa ga imam dinsa Yazid dan Muawiya ya yi ɗaya gare shi wannan kuma kaga wannan kuma Hilal bin Nafi shi kuma kaga ina zancen shi kuma na cika mubaya'ansa ga imaminsa Hussein bin Ali inda yake cewa nuwali man wala ka wani adi man adak sannan bayan nan shi kuma wani mai suna burair bin khudar alhamdani shi kuma ya zabura ya ce wallahi ya bana rasulallah laƙar manna lahu bika alaina an nuƙatila bayna yadayka nuƙadda'u fihi a a'da'una ثم يكون جدك شفيئنا يوم القيامة بين أيدينا لا أفلح قوم ضيئوا ابن بنت نبيهم أفل لهم غدا ماذا يلاقون ينادون بالويل والثبور في نار جهنم تشكم بضير برير بن خضير الحمداني شكم يزابر شكم يا أمن الله Allah ya yi mana ta goma shi da kai a tsakanin wato kaga baiwan Allah ne da ya mana baiwan muna tare da kai ya zama mun yaƙi don kare ka a gutsutsara gaɓaɓonmu sannan kakanka ya zama mai ceton mu gobe kiyama ya ce mutanen da suka tozarta ɗan 'yar manzon su sun halaka ba su su nan halakakku ne ba su yi nasara ba tir masu gobe yamma mai za su game da za su yi kira wailu da suburu a gidan jahannama a wutan jahannama kun ga wa'anda suke tare da imam wanda su ma bisa basira kan kamar yadda wancan yake cewa muna tafi bisa basira kan abin da muke akai in kana cikin basira da kyakkyawan niyya ka san inda ka sa gaba shikenan ka san karshe dai la muhawala ta dama dai za a mutu dama dai za a mutu za a koma zuwa ga Allah to kyakkyawan karshe ake nema in kana cikin basira kan abin da kake a ciki shikenan mutuwar ta zo fadin layal abu akan haka nan ta zo abin da ake so kenan a kyakkyawan cikawa to sai imam hussein alaihi salam ya tara 'ya'yansa da 'yan uwansa da iyalan gidansa sannan ya dube su sai ya kuka ya ce allahumma inna itarata nabiyika muhammadin wa qad ukhrijna wa turidna wa uzijna min harami jaddina wa ta'addad banu umayyah alaina اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين وحسينا yace ya rabbi mu ne jinin annabinka muhammad sallallahu alaihi wa an fito da mu an kore mu an takura mana an fitar da mu daga haramin kakanmu banu umayya sun mana shishigi sun ta'adda akan mu allah ka karɓa mana haƙƙin ka taimake mu akan mutane azzalumai yanzu iyalan annabi ne ga su su ne a wannan hali a falalin hamada ba gida gaba ba gida ba ba itatuwa ba ruwa na aka zo aka tsare su ana mulki da addinin babansu amma su kuma jaza'in su ana mulkin duniya da addinin babansu aka ce ya tashi a wannan wuri nasa har ya sauka a wani wuri ran laraba ko alhamis a karbala wannan ya dace da biyu ga watan almuharram da yake ina karanto ruwayoyi ne daban-daban wani ruwayan sai a koma ai gaba ai baya wani ruwayan sai koma da wannan yana abin da yake faɗi kamar mun riga mun karanta a wata ruwaya din na saukan imam a mahallin da ake ce karbala sannan ya fuskanci sabansa ya ce annasu abidun duniya wannan wannan kalamin na, na, na imam hussein salam yana da kyau mutum ya rike wannan magana annasu abidun duniya wa dinu la'iqun ala alsinatihim yahutunahu ma darrat ma'ashi ma'aishihim فإذا مخسوا بالبلاء قل الديانون ido bisa ban sai ce musu annasu abidud duniya mutane bayin duniya ne mafi yawan mutane wa suke bauta ma ko kuma ce me suke bautawa duniya annasu abidud duniya wa dinu la'iqun ala arsunatim Uh, addini kuwa ya a, a, a, kawai ana faɗa ne a harshen su wato a fatan baki yake kawai addini a fatan bakin su kawai yake ma'ana bai je zuci ba addini felen-felen a baki addinin anan yake a leɓe a harshe yake anan iyakanta ke yahutu na hu ma zarrata ma'aishim suna juyawa da shi matukan rayuwarsu ta abincinsu game da iban ba wuce kan kira abinda mutum ke rawa akai abincinsa matukan abincinsu na gangarowa ta nan ta fuskacin addinin tsaf tsaf daga ya fara alhamdulillah wannan addini alhamdulillah yana ta karfi ai mu kai alhamdulillah to ka gani saboda mene cinsa da shansa lafiya lau addini yana, yana matso masa nono yana ta sha to kaga tsab addini ya biya to a nan ne addini yake addini ya biya shi rayuwarsa ta yi tsab to nan ne addini yake fa'iza muhisu bilbala kun san mun mun- akwai wani wurin da mun mun daɗe a tafsiri muna maganan kan ma'ana tamhisi wala yau mai hisa ma fi kulubiku tamhis din muna cewa ta ta cewa ran da aka aka muhisu bilbala ran da aka aka aka tantance su da bala'i aka kawo jarabawa don a ga ya ga addinin nan da yake felen-felen a harshe ya je zuciya kallar da ya nuna masu addini sai su karanta yawa kaga a ci- a mafi yawan mutane addininsu a harshensu ne a bakunansu ne suna tafe da shi saboda ad- da- rayuwansu lafiya lau a addinin addinin ya biya su ta- a rayuwansu ran da jarabawa ta zo suka ga cewa wannan abin zai cutar da rayuwansu zai ma kai ga rasa ransu to kaɗan ne ke addini ranar za a sami masu addini na sosai kuma lalle kam tamhis din nan lazim ne ana a lokacin yake kama akwai akwai wani littafi sunansa a tamhis wanda marubucin eh, wannan eh, mir'a me- wa- wannan me sunan wannan littafin Eh, tuhafir Qul- uqul an alin rasul marubucin shi ya rubuta wannan littafin mai suna tamisi na zo da kwafi na ina nuna mutane shi ya kamata mutum ya sami yanzu ba sai ka siya ba a- a- a takarda- a- na takarda ba in ka duba a neta ma za ka iya samu to ya kawo bayanin yadda tamhis daban-daban da yadda ake ta- ma- ma- wannan ta- tamhisi lazim ne Eh. wato ran da jarabawa ta zo kuma lazim ta zo alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wannan tabbas ne Yawa, ba taba kyalin da ba a kyalin na farko ba, duk an jaraba lazim in ka ce ka yi imani sai an sai jaraba ta zo lazim to jar- a jaraba wannan ne za a ga cewa to felen-felen a baki ne kamar yadda wancan Hil- hilal bin nafi ne yake cewa yake ce mai imam husaini haka suka rika m- fuskantar kakanka manzon allah sallallahu alaihi wa da kalmomi sun fi zuma zaki amma a zuciyarsu amma in suka zo su aikinsu sai ya fi guna ɗaci in jarabawa ta zo aikinsu sai ya fi guna ɗaci to sai haka kuma suka yi mababanka kuma yanzu yau gashi ya zo gare ka to kaga yanzu kallar da ya nuna wannan kaga yanzu eh, yanzu da suke tare da imam hussein wanda suka daki din nan to su suka nuna su ma abota addini wannan kalamai na imam hussein annasu abinin duniya waddinu la'iqun ala lisanihim يهوطونه ما ذرت الم- ما ذر المعايشهم فإذا مهسوا بالبلاء قل الديانون to na ga lokaci ya ƙure da har wala yau akwai ƙarin darussa insha Allah wala Allah za mu faɗi in mun- in- in mun- in mun karanta jawabin imam hussein ga na ƙarshe inda yake cewa ban san akwai iyalan gida kamar nawa ba ban san kuma akwai sahabbai kamar nawa ba ina jin za mu iya bari- za mu iya aje wannan magana amma yanzu sai bayan sallah kenan insha Allah وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين